والسلامان على خير خلق الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتوني وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقلابي فريد الدهري على الإدلاك هاتم الهاتمين أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء يجري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mai yawa ta tabbata ga sayyidul wujudi alamul shuhudi man bayil asrari sayyidul awwalin wal akhirin muhammad bin abdullah a wannan ɗimuwa da muka shiga da shi zan fara magana ba don komi ba saboda mutane su shiga taitayin hankalinsu don su tsira daga cikin ɗimuwa da magagin mutuwa tun ba a mutu ba a ina fatan mutane su fahimci me ake nufi da duniyar gabaki ɗayanta duniyar gaba ɗayanta ana cikin hali ne na ƙurbus sa'ati tashin gyama a ƙurbus sa'atin nan kuwa babu wani abin da ba zai zo ba a duniyar nan babu shi kusan duk abin da muke faɗa mun fara faɗa muna faɗa duniya ta kai an rufe ɗakin ƙaba saboda abin da ake gani ya fuskanci duniya wanda ba dan duniyan ta zama global ba da ba wanda ya sani sai wanda aka faɗa mara da wannan maganar na china sai wanda ya ji ba wanda zai sani ba wanda ya sani yake faruwa sai a labarai ka ji an ce annoba ta faɗo wasu kawai ma mai jin labaran ne to amma yanzu ko ni aka yi minti uku ba zai yiwu ba za a iya sani a duk duniya saboda idan kai malamin fiƙo ne wannan malamin tafsiri ne wannan muhaddisi ne to akwai bambanci ba a cikin iliman akwai kuma malaman abibba doktoci ilimin guda biyu ne ilimul adiyan wa ilimul ɗibbu haka malaman suka ce ilimul adiyan wa ilimul ɗibbu wayannan abu guda biyu diyanat yana kiyaye maka addininka ɗibbu yana kiyaye maka lafiyar jikinka wannan duk malamai sun san wannan sai in mutum jahili ne to mun shiga wani garari gararin nan kuma amma na mamaki mamakin mutanen jos sai na ganin kaman su kullum kaman cikin baccin gafala suke baccin gafala juma'a wannan juma'a na ke magana aje masallaci ko kar aje aje ko kar aje akwai dalilai ba akwai dalilai a addinance idan malamin fiƙi ya ba da fatawa malamin doktor ba da fatawa kowa ana zuwa duba akan me kai ka bayar wancan akan me ya bayar kowa ana tsayar da shi ne akan kujeransa idan kai fiƙi ka sani to doktor shi fa da bambanci hukuncinka na sha kawowa misali Allah zai ce ya halatta maka ka ci nama Allah zai ce ya halatta maka ka sha siga amma doktor sai ya ce na ji Allah ya halatta maka amma ni na haramta maka sai ka ce to tun da Allah ya halatta mu kai waye za ka haramta mu ka sha ka sha wuya ko ka mutu amma halal ne amma haka hukuncin yake zuwa ba wanda ya isa kuma ya ɗage wannan a tambaye masu siga in sun yi musu in doktocin suka hana su su ce ai Allah ya halatta musu zo su sha a ga yadda za a ƙare wannan ilimi ne ko to me yasa aka gaskata abin mamaki ko da ke wanda yake ƙaryata abin dama shigo gode ba malami ba ba malami ba amma mahaukata sun ɗora shi sai dai abin da yake bani mamaki mutumin nan attempting biyar ya yi wa garin jos attempting biyar kuma zan faɗa duk wanda ya yi musu to ba shi da hankali ko bai san abin da ake yi ba wannan mutum ba shi wanda yake kare ta malamai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi ummati ala dalala al'umma ta ba ta haduwa akan bata ba zai yiwu ba bangaren da aka ci yawan ka koma gurin koda kana ganin kana da gaskiya koma duk Allah ba zai hada su akan bata kai kadai a ce kai ne shirye ba ƙarya ne babu wannan a cikin addini sai dai a cikin hauka babu wannan a cikin addini abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna diba la ta'kulu illa illa al-kasiyat kura ba ta cin tinkiya sai wanda ta ware daga cikin jama'a ku je ku duba hadikatul haiwan dabbobin da suke irin kiwo din nan a daji idan idan da musa zai kai musu hari to yana shiga ne ya watsa su ɗaya ta kauce tukuna su iya farautar amma in sun haɗu gabaki ɗaya haka yake haƙura kenan sadaka rasulullah ko mutum yana da hankali ko mutum bayi da hankali wannan mutumin jiya fa shekaran jiya Allah ne ya kiyaye kasan garin wallahi da ya sake komar da mu cikin rudu saboda wawaye sun gina shi sun ce babu kamanka ka da wallahi tallahi yana cikin crisis wallahi tallahi Allah ne ya kare shi kuma na dade ina faɗa ba wannan ne fa tunaninsa wai al'umma ba a'a cimma burinsa me zai iya cimma buri in kowa zai halaka in shi zai cimma burinsa ba abin da ya dame shi oto baba nawa waye kai mutane oto baba aka halaka su kuma an mance rukuba ya kai mutane aka halaka su lokacin da ya yi sallan idi a tasha tashan bauchi ba mu gama tashi a masallacin idi ba ya shigo da mota ta anguwar rogo ni ina gurin wallahi allah ne ya kare domin har an fara dukan motocinsa ni na hana nawa kenan bariya nan ba mu tashi a sallah ba ya taso yake dole sai ya shiga gidansa ta nan Allah ya kare ba a yi faɗa ba a fanan jackson ɗin gidansa na ce muku sani haya jan ya fi shi dalili ya damu da al'ummansa amma shi bai damu da al'umma ba kansa ne kawai don biya wa bukatan kansa sai ga na biyar na jiya na shekaran jiya wanda da ba don addu'a ba ba don addu'a Allah ya karba ba to mutum ɗaya ana harbewa a cikinsu za su kama duk wanda suke sai da doya na su fara bugewa su ce gwamna ba musulmi ba ne ya sa a kashe musulmai amma waye mai tsokana albadi azlamu to bari ka gane yadda za ka gane jahili ne maganar sallah a jami'i maganar sallah a je a yi sallan juma'a wai har yanzu karatunsa bai wuce a shimawi ba ce aka ce shine shugaban malamai na ƙasa har yanzu karatunsa bai wuce a shimawi ba tun da bai san ƙa'idan gashi nan a ashmawi idan ana bin ka bashi bashi bashi ba kaga cin halal ne ko in mai cin bashin zai ci maka mutunci in za ka wuce gaban shi an ɗauke maka juma'a ka zauna ka yi sallan azara a gida to don allah mutumin nan malami ne ko ɗan kwaltizim ne a sallan nafila ya ibi mutane an ji an kashe a siyasa ya ibi mutane an ji an kashe yanzu a sallan farilla ma wanda yake da azaru wanda akwai yadda za a kawar ya ne ya kai dama izala ba ta samun kuɗi a yanzu izala wan tun hawan mulkin baban buhari izala wan ba ta samun kuɗi domin ba su samu kuɗin da ya fi kuɗin da suka samu a musa a baka na lafiyan bare bare ba shi suka samu miliyan ɗari da wani abu amma a shekara biyar ɗin nan ana tangal-tangal ne to yaya za a yi a tsokano faɗa in aka tsokano faɗa ya ce a kawo taimako wallahi bai wuce wannan ba wallahi kuma duk abin da aka yi ina faɗa ba abin da yasa nake faɗa wasu na ganin ko ina jin haushin sa wato me yamin da zan ji haushin sa amma dai abin da na gane ya shiga rigar musulunci ne yake aiki da mutane don ya cimma burinsa ɗayan biyu ne ko a ce shine hero shugaba ko kuma a ta rikice yanzu bai samu cimma buri na farko ba tunda ba a yi faɗa ba da an yi faɗa to za a ce to an kona gidajen musulmai an ko a kawo taimako kar kumance da ya kai mutane aka je aka yanka ana cin naman su a rukuba na faɗa muku farkon gurin da aka je neman taimako kebbi state a nan aka fara yin wa'azi aka ce duk wanda aka kona masa mota da mashin ya rubuto takardar ya kawo takardunsa mutane nawa aka ba a can an ba da motoci da mashin sun kai ɗari ba shi ne ya kawo rikicin watsewan tsakaninsu da alhaji ismaila mai bulon ba saboda motar da aka kawo daga lagos daga wajen dalha ba shi ba ne duniya ce duniya ce amma ba malami ba ne a kan addini domin abin da ake bukata shi sanin addini ka sassauta wa mutane bala'in da suke ciki ne ba ka jawo mutane bala'i shi ne sanin addini ka sassauta wa mutane bala'in da suke ciki ba ka jawo bala'i ka kawo mutane don ka cimma buri ba saboda haka in malamin dan cultism ne zai yi kama da haka an daɗe ba a zubar da jini ba kenan to ya kamata a sha jini an ebi 'ya'yan mutane an kai su kuma ka ji saboda jahilci da hauka to abin da ma ni nake ganin anya yana karatun addinin ko a yaren a tsakanin mutane kawai yake ɗiban abin yake mai da shi karatu abin da aka yi a gidan duniya bayan rasuwar manzala da shekara tamanin da uku ya ji da kyau abin da aka yi a gidan duniya bayan rasuwar manzala da shekara tamanin da uku an yi annoba guda biyar a gidan duniya annoban farko wanda ta samu sahabban manzala ita ce ɗa'unul amwaz ɗa'unul amwaz gida gaba ɗaya ana iya rufewa saboda duk gidan an mutu ba wanda zai gado ba wanda za a gaje shi kuma wannan ya tafi da 'ya'yan anas bin malik a rana ɗaya 'ya'ya talatin da bakwai ne suka rasu a wannan ɗa'unul amwaz sannan abu bai rasu bin jarra a nan ya rasu ma'az bin jabalin a wannan lokacin ya rasu matansa gabaki ɗaya a wannan lokacin suka rasu da'unul amwat akwai da'unul jarraf da'unul jarraf a rana ɗaya an sallaki mutane dubu ne a rana ɗaya an sallaki mutane dubu sannan sai da'unul al'azara wanda aka yi shi a sham a rana ɗaya an samu mutane dubu saba'in ne suka mutu kuma 'yan mata ne kawai suke mutuwa 'yan mata dubu saba'in a sham sannan sai ɗa'unul ashraf wayannan ɗa'unun a shekara tamanin da biyar tamanin da uku zuwa tamanin da biyar bayan hijiran manzon Allah wayannan aka yi ɗa'unin ya zo annoban ya zo al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shahada ne ƙaryatawa kuma kafirci ne. Domin an tabbatar manzon Allah ya tabbatar ga yadda abin yake zuwa, amma shi a jahilcinsa turawa ne suka saka. Ah, me ciwon nan na farko wanda masu fasikanci da matan nan hiv ba su suka yi ba bai zama annoban ba wa duniya an karyata ai komi yana faruwa ne ma a sabakun min musibatin fari ma kasbat aidikum mafiya yawan bala'in da yake samun ku da hannunku a ciki wai afu an kasiri sannan ubangiji kuma yana saukar da abin ne a lokacin da ya ga dama kuma ta hannun mutanen to amma shi ya karyata wai duk wannan cutar da ake yi wai batalon yahudi ne har ma inuwa wanda ya da Allah ya tsine masa wanda ya ce ya kama shi ma wanda to shi kenan wanda ya da Allah ya tsine masa muridi ya tsine wa shehinsa domin shehanansa na Saudiya sun yarda ko ba su yarda ba sun rufe masallacin to kaga muridi ya cika kenan ya tsine wa shehanansa to ta nan kuma inda zaka gane jahili ne nan fa ya tsaya haikan siyasa ta fi sallah sai gashi nan kuma yanzu ya ce ba abin da ya fi sallah waye ya faɗa ko ba shi bane to ilimi ko jahil ilimi ko jahilci saboda haka alaikum an fusa kullai durukum an dalla idza tadaitum a natsa muke tas kuma muna ganin kowa kifi na ganin ka mai jakkoma duk abin da ake yi wallahi yana kanmu ba sai an je lahira ba ɗaya bayan ɗaya amma billahi azimi wallahi na ƙasa bai damu da al'umma ba damuwarsa ne hukun shuhurati son shuhura neman taimako kuɗi ya gaza ya za ya samu kuɗi wayan nan bai wuce wayan abin guda biyu ba amma maganan Allah abin da ya yin akwai shi a fiƙihu amma kaga maulidin annabi baya hadari baya ishimawi to kaga wannan kuma yana ishimawi amma kuma ya tsallaka addini a rubuce yake siyasa kuwa hira ne amma addini a rubuce yake kaga maulidin manzo Allah ya ce babu a hadari babu a shimawi babu a iziya to wannan akwai a shimawi akwai a iziya yayi tsallaka dan a halakar da mutane karatun ya mance ne ya dade ne bai duba ba makwabtansa sun mance ne sun dade ne ba su duba karatun ba malaman da suka kawo dalilan da suka ce a yi hakan dan kubutar da al'umma abinda fama abinda wa'annan suke magana sun ce ciwon nan yadda yake tafiya akwai wa'inda aka yi mu'amala da su ba a san da su ba sun watsu a cikin al'umma idan an tattare ku gurare an rage abubuwan watakila kwanaki kaɗan zai sa a gane yanzu ba a gane na gwamnan kaduna ba ba kwanakin aka ƙara ba da na ce ashirin da wani abu ne aka koma arba'in da wani abu shekarun da aka kai tamanin da wani abu wai duk mutumin nan wai bai gagawa ba saboda haka ƙarya ne to kai waye da sai ka gagawa a anguwanka ma an mutu baka san an mutu ba wannan wani irin dimuwa ne kuma wai shine an zo ana cewa katon ƙauye babu kaman ka kuma har da shiga gidan ko ban sani ba shine ya hau kai yana wa yara ana cewa malam ya karyata ka karyata abin da yake akwai wannan ko kai bai kamata ka ji tausayin kanka ba ka ce wa mutane ba gaskiya ba ne kai ne iliminka bai kai ba to da ya faɗa ka gare mutu ko baban lawa illa ya ci manura huwa laukai hal kafiruna baya yiwa wallahi billahi alazimi sani haya baya tausayin al'umma wallahi kuma na faɗan wannan ne dan yana gida ya ji idan ya ji baya saboda ya kwashi mutane ya kai su oto baba an halakar da su ya kwashi mutane ya kai su rukuba an halakar da su ya kai mana hari a masallacin idi ana cikin sallah sau biyu wanda da an bi ta nashi za a yaki to ga na uku shine na biyar wannan duk wanda yake yin sallah a wannan masallacin ya san an yi wannan to shine tausayin al'umma ka zo kawai a halakar da mutane a jefa mutane cikin bala'i saboda kawai za ka nemi taimako a baka daga wani guri da wannan shi ne ‘yan wanda ya ga dama ya ji ya gane wanda ya ga dama kuma ya ce yana bayansa ku je kana bayansa amma ba za ku biyu ba Allah ce ya kunyata shi wallahi sai Allah ya kunyata shi wallahi saboda wa man lahu bi zallamin li abidi yanda mutane suke cikin kakani kayi a cikin halin da ake ciki ka fita ka je nema a wani gurin an hana ka kana gidan kuma ka zo ka kwanto mana bala'i kawai dan kai kana gadaran da wanda zaka nema su taimake ka kuma duk wanda aka kawo taimakon aka kawo so nawa aka kawo taimakon aka ajiye a ofisinsa ya rube aka je ana zubarwa a rafi ba a bawa mutanen ba ba yi hakan bane shinkafan da ya rurrube ba to wannan wani irin bala'i ne haka mutum kawai wai duk a cikin sa ga baki ɗaya ba wanda ya sai gaya mar duk abin da ya shirya ko shi ne wam fir'auna ba kani ba wallahi tallahi sai mun gaya masa yawa ya ji wanda yake kusa da shi ya ji wani kuma duk wani dan magana daga cikin almajiransa ya yi magana wallahi in tayar musu da liki wallahi sai na faɗa muku abin da hankalinku zai tashi wanda na sani akan mai gidanku saboda haka wannan magana banza ne kawai wanda ya ga bala'i yana zuwa bala'i ya zo Allah ya jarabce mu da bala'i kawai a roki Allah Allah ya dauke mana bala'i wannan shine magana amma mutanen da suke zuwa yanzu misali an bi shi hadda makamai ana ihu ana tsalle wai malam wai malam ya ce babu malam waye malam mutumin da bai wuce karatunsa bai wuce iziya ba a haka ne ake malanta a halakar da al'umma wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne bala'i Allah ya saukar wa duniya ga baki daya wanda yake da hankali ai media tana hannun mutane ai ana gani an ga mutuwansu an ga yadda suke yi za a zo ne a shirya fim da su haka ana kuka wanda yau mutanen da suka mutu ɗazun da rana a america ba a taɓa samun irin mutanen da suka mutu kamar na yau ba ba a ma gama ba abin da ya faru a italiya ga mutane suna hawa sama saboda damuwa ta kai damuwa su ballo kansu su fatso su mutu gara haka saboda sun rasa yadda za su yi kuma bala'in ne amma ka ji wai shi wai bai gani ba amma duk tseguni kana gani kana wannan ne baka gani ba saboda ba a baka taimako an baka kuɗi ta gurin ka zo ka yi wani abu ba na ci shi kenan kuɗi bai shiga hannunka ba kuɗi ya shiga hannun wasu shine yake bakin ciki mahama kana al'amru bai wuce haka ba wani shashasha wai wai da su ba na je na neman yawan mata magana amma murya ta ta dauka na yi na yi in ji saboda in samu yadda zan yi ya ji ba daɗi wallahi Allah amma za mu ji ayi daga yanzu zuwa asuba din wannan ba magana ba ce wanda ƙarya ne magana ce a bude kuma da hakan har tashin kiyaman za ta zo ta shiga kuma ɗayan biyu ɗayan biyu duk ƙarfinsa wallahi gwamnatin tana da hankali ne kuma Allah ne ya tausaya mana billahi allazi la ilaha illa huwa ba dan tausayin Allah da ya zuba wa gwamnatin ba da an aka ce a bude wuta to da ba mu san da za a kare ba kuma kaga shi ya saki tsokano mana kuma ya gudo ya shiga daki ya buya in aka zo na fada ya taba fita ne ya taba to wani irin jarumi ne fagen tsokana ka tsokano kuma ka zo ka koma bayan mata ƙauren mata kenan ai lokacin da ake jarumta in ana abu sai ka fito gaba shine jarumta amma ba ka je ka kuya a ɗakin mata a ɓoye ka a kawo waɗansu a saka a waje cewar kai ne kuma jarumi ba wannan ba shine jarumta ba alfitinatu na'imatu la'anallahu man aikaza fitina kwanciyar a bani duk wanda ya taso ta Allah ya tsine masa haka fitina take duk abubuwan da yake gudana a cikin irin wannan tafiyar mutum ya dinga lura ku dinga lura da dukkan ɗabi'unsa dukkan ɗabi'unsa ku dinga lura da shi duk abin da ba a ce shine shugaba ba to sai ya bata abin idan ana son abu ya yi to a ce shine shugaba to shi kenan eh amma ba haka ba wallahi ba zai ba shi bai dai da wani ba a duniya ba shi zabi ba eh bai dai da wani ba saboda ya riga an dora shi to mu ma za mu bi ka ne ai wannan zancen banza ne wallahi Allah saboda haka mu kama kanmu da addu'a mu tsaya kuma cuta gaskiya ne in wanda ya yi akan cewa wanda ya ce ya yarda to ya tsinewa shehanansa na Saudiya wanda suka sa aka rufe ɗakin kaba domin sun yarda kuma muftan ƙasan ne suka ba da fatawa kuma shehanansa ne wahabiyawa ne sai kuma ya canza ya faɗa mana muna sauraro ko shi ko ɗan zaginsa ya faɗa mana ba haka ba ne sai mu ji ta inda za mu fito mu ko mu faɗa masa da zai ji da kyau mu yi masa lissafin ɗaya bayan ɗaya Allah ya kiyaye bala'i ne ya sauko ƙasa addu'a ne Allah ke ɗaukewa yawa wannan shine kawai abin da za yi bala'i ne ya saukar ma ƙasa Allah ya ɗauke mana dan martaban manzo Allah ba su iya addu'a ba mu abu da muke fata duk masallatai a dinga addu'a don Allah ɗauke su kuma suka yi kowa kaɗewa ne kowa ya kwaci kansa tun daga duniya kana bin mutumin da ba zai iya kwatan ka a duniya ba tun daga duniya ka bi mutum sallah amma bai san abin da zai yi ya faɗa wa Allah dan Allah ya kubutar da kai ba sai a ce kuma an yi sallah jami'i amma kowa ya kwaci kansa ka gan ka tabi lahira ma kowa ya kwaci kansa kenan a haka ne mana tunda ba kowa bane malami ko duk masallaci malamai ne ai ba malamai bane wanda ake gabatarwa su ne manzala yake al'imamukum shufaha'ukum limamanku su ne su ne masu cetonku saboda su ne za su faɗi abubuwa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza dan Allah ya ɗauke sai bala'i yayi bala'i ka kasa faɗa ka ce a koma ya kamata a koma istighfari a lokacin da istighfarin zai amfani ba a fafa ranar tafiya duk wanda ya san Allah yana sanin Allah ta'rifullah fi rukhai ya'rifka fi shiddati ta'rifullah fi rukhai ya'rifka fi shiddati ba lokacin da kake zato bane abubuwa suke gudana mun ga mun ga lallai mun ga yan kwaya kwarai da gaske eh mun ga yan kwaya kwarai da gaske wanda aka zo ana ta tikarawa kuma tikarawar zike yana haramun ne gashi na kofar jinsa an tikarawan ana karyatawa kuma malamin yana nan yana gani kuma ya yarda da wannan saboda dan shi aka yi wannan ba haramun bane halal ne wannan shashancin har ina mutane su yi ta ba mutane wahala kawai Allah ya kiyaye a manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayanonnuka ba bayani ba ba abinda manzala sallallahu alaihi wasallama ya bari na daga cikin rayuwa wanda ba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuwa shine aslu wa huwa sabit shine asali shine sabit kuma hakan yake kuma babu wani abin da karshen ta abu biyu inna la inna inna ziba la taqulu illa al kasiyati ana nan ana nan ba an yi na ɗaya ba to watakila mu je wani juma'a muna son Allah ya ɗauke kafin wannan muna son Allah ya ɗauke kafin wannan amma Allah shi ya san me yake nufi amma na rantse da Allah ɗayan biyu ne ko su buge kayansu gwamnatin ko kuma ƴan uwan su kama shi su kulle shi a ɗakin su ce yayi hauka wallahi sai ya mutu wallahi eh ɗayan biyu ɗayan biyu sai wannan abin ya faru ai man adali waliyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayhi maftartu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil la hayrata fa idza ahabbtuhu ka ja da wali Allah ya yage ka ta inda kake zato ta inda baka zato bal huwa qadirun ala an yaqsa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulakum aw yalbiskum shiya'an wa yadhiqu ba'dukum ba'sa ba'din duk muna gani mu kuma muna tutan ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun alladina amanu wa kanu lahumul bushra tangaran muke cikin hankalinmu kuma ba abin da muke tsoro abin da ya kamata da ma zai yi wa'azi ne ya ce mutane kar a ji tsoron mutuwan fiye da tsoron Allah to da shine ka taimaki mutane kuma yi addu'a to irin sai suka kewaye gwamnonin wanda gwamnonin abin da ba a zauna a gida ba a zauna a yi addu'a da kalmar ta shi amfani na kowa ya je ya zauna a gida a a zauna a yi addu'a a gida wannan ya fi amfani to irin su ne wanda ba su wuce karatun iziya ba suka je suka makalu a gindin gwamnatin da wannan kalmar ta fi amfani a zauna a gida a yi addu'a saboda wannan bala'i ya ji a koma gida a zauna lahajan ma ba ɗaya ba ne da krista da pagan da musulmi a yi addini yadda yake bukata idan allah ya rike ruwa ana fito da karuwai a ɗakinsu a fito da kristoci da masu bautan gunki kowa ya fito ya je ya tadarru'i ilallahi dan allah ya tashi ruwan ba akwai ruwan musulmi bane da na kirista daban ruwa ɗaya allah yake saukarwa hakan bala'in ya zo wa ya bari saboda haka kowa ya fito yadda kake yi Allah ya saurare ka zai saurare ka mai bautan gunki ne a'a kristan ne mulhidi ne musulmin ne wanda yake karin shi dan sunnan ne shi ma anan dai bala'in za ta fito duk a zo a roƙi Allah Allah ya ɗauke bala'i wannan shine asalin gaskiya shine kuma abin da ya kamata a taimaki mutane amma ba mutane suna ɗimuwa ka sake jefa su cikin bala'i ba ba da ba da dahashi wannan ana son ka sassauta wa mutane wani yadda ya ɗimautu baya jin yunwa kuma bai san yana jin yunwa ba saboda bala'i ne to me za ka yi ka taimake shi ka sassauta masa ka sassauta mar shine asalin abin da ake nema a wajen Allah na fatan namu ya namu su tsaya da addu'a a kowane lokaci kuma albarka annabi insha Allah bi iznillahi Allah sai ya rike bala'in albarka annabi sallallahu alaihi wasallama shi addu'a yadda yake yawa bala'i kaman kare ne mai cizo a cire mar hakori da shi da tinkiya sun zama daya karen da bai da hakori dan yayi kanka me zai faru to ga bala'in a cikin mutane amma ba su yi tasiri ba addu'a ne yake yin haka addu'a ne yake yin haka addu'a nan kuma ud'ullahi bil lisanil ladzi la ya'tihi ji manzo Allah ka roƙi Allah da harshen da bai saɗe shi ba kai roƙa min Allah ni ma in roƙa maka Allah to muka haɗu muka roƙa wa Allah kuma abin da ake yi a jam'i yadda yake bada ma'ana idan muka zauna anan muka ce mu yi hasbun Allah ɗari ɗari Allah ka ɗauke bala'in nan a cikin mu ba yadda za a yi sai an samu wanda Allah zai saurare shi amma waye sai ya yi ƙaramin yaro ne ma bai san komai ba a dalilinsa Allah sai ya dube mu to wannan duk ba irin su suka iya ba saboda ba maganan musa a baka bane ka kawo kuɗi ba shi bane malaman mu ne da wannan kuma har gobe malaman mu ne suke bugawa kuma abin da ya fi cancanta kenan a tsaya ai duk wanda ya san abin da ya sani na sirri ya fito da shi ya karanta abin da ya karanta don Allah ya ɗauke in Allah ya kubutar da mutanen da baka san su ba kana da ladan su abinda manzala yake cewa idan kace Allahumma ghafir li ummati Muhammadin Allahumma ghafir li ummati Muhammadin duk al'umma annabi Muhammadu an rubuta maka ka nema musu gafara a wajen Allah kuma Allah ya karba commission din za a baka lada nawa ne misali goma goma na adadin al'umma annabi Muhammadu al'umma annabi Muhammadu kace abinda ubangiji zai gani kai da ba ma kai kai su ba har kake neman in gafarta musu gaji tausayin su balle ni sai Allah ya gafarta to an kawo dirka dirkan ƙauye sun zo suna ta ba mutane wahala haka kawai da sunan addini da ƙarya ga hanya ashalu tariqi alwusul ila hadratil Allah subhanahu wa ta'ala wa ila hadratil rasuli sallallahu alaihi wasallam amma sun toshe manzo Allah duk yayi gaskiya duk ya faɗa irin wayannan da za su zo su ba mutane wahala gashi nan shi kada yana ba wa garin wahala ya kashe mutane ya sa an ci cikan mutane an ci fuka mutane da sunan addini a sallar nafila kuma ya ce siyasa ta fi sallah sai yau kuma ya wata tsayar ta zo baya son ya zauna tare da su malaman da suka bada fatawa ya ce kuma yau sallar ta fi kori ta ji ƙarya yau sallar ta fi komai bayan shi ya ce siyasa ta fi sallah kuma yau kuma gashi nan kuma an za kuma sallar yau ta fi siyasa kenan saboda siyasan ba samun kuɗi Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin al'umman da su lalace wayannan al'umomin wallahi billahi alazim duk irin wayannan abubuwan sai da manzo Allah ya faɗi yadda kowanne zai lalace billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi sai da kowanne manzo Allah ya faɗi yadda za a yi yadda za a lalata daga kan irin koyin da aka yi har madarisun da aka bubbuda za mu kai shi level ɗin da za mu kai za ku je da manzo Allah ya fiffike ɗaya bayan ɗaya ga yadda abin zai kasance ga yadda abin zai kasance ga yadda abin zai kasance shine mu aka tarfa mana irin namu yahudun anan mu kuma dole mu kuma mun sani abinda muka sani kuma za mu faɗa ko ko da yake yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da kaza yana da kaza zai kai kara zuwa kama ko a ai mutumin mai mutane eh yana da mutane mu kuma muna da Allah kuma ba ma tsoron wani abu ni dai ba na tsoron ɗarfatan billahi aziz billahi lazi ban taɓa ganin sa ya yi wani abu a gabana wanda ya yi mun haka har wallahi ban taɓa gani ba saboda na san wal aqibatu lil muttaqin domin dole sai ya faɗi eh na gaban shi ma sun faɗi kujeran da ya hau shi ma zai faɗi kamar yadda mai gidan shi ya faɗi shi ma an aka hau kujeran shi kuma za a faɗi domin gidan ƙarya ne gidan ƙarya ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mun koma kan karatun littafin tashin kiyama yana cewa bi anna ummatahu sayuqalliduna al-ifrinj al'umansa da su rataya da mutanen ifrinji fi kulli shay'in cikin komi da kominsu kama huwa al-waqi'ul yawm wanda ko muke ciki yanzu alhamdulillah wani abin mamaki yau bai kai kamar kwana biyar ko kwana hudu madina sai ga volcan hayaki yake tashi a hanyar airport sun tsayar da motoci sun fi ɗari kowa yana ganin abin mamaki watakila duk wanda suke gudu ba su taɓa ganin haka ba a rayuwarsu tsokanan allah ne tsokanan allah ne ka san allah yana da haƙuri shi yasa wani sufi yake cewa ma ahla maka ya rab mamakin hakurin ubangiji shine baya son abu kuma ka roƙe shi kana son ka saba mishi kuma ya baka dama ka saba mishi kuma fa baya so ga duniya ya hargizar da duniya lokaci guda shugaban thailand italy ya fito ya ce sai dai su daga sai dai su daga ido su dinga kallon sama kun san ma'anar sa ma'ana Allah ya yafe musu kaga ko bai san Allah ba yanzu ya san Allah yan wahabiyawa yana sama ne su ma sun yi daidai da su kalli sama to ba su ayi ara mana Allah arshin sawa ba sama yake bai ke saukowa to su ma italiyawa abinda shugaban ya ce kenan yanzu ba abinda ya ce kowa ya daga kai sama a italiya saboda Allah ya kalle su su haɗa ido kaga in ya sun kowa da kansa zai su haɗa ido da su ko ba yi daidai ba abun ɗimuwar ta kai ya ɗaga hannu ya yi saranda ya ce ba abin za su yaya duk abin da zai yi a gwamnatanci sun yi abin ya fi karfin su to ga abin da ya fuskanta taɓa madinan nan yana daga ciki dama akwai wannan kwancacce domin ba nan ne aka kai ba tun da an kai level ɗin da yanzu duk wata giya da ka sani a duniya tana cikin saudiya dama tana nan a riyal yanzu ko tana cikin makka da tana riyal ne da jidda da riyal wajen morewa ne dama akwai wannan dama ba guri ne shi riyal shi ne nake gaya muku ita ce najadu a nan ne aka haifi muhammadu bin abdulwahab a nan ne aka haifi musailamatul kazzabi a nan ne aka haifi zulhu wa yisiri duk yanki ɗaya ne abin da manzo Allah ko yace fiha azzalajil wal fitan wa fiha qarnu shaytan malamin su ne malaman su ne komi manzo Allah ya kawo shi malamanmu ne wai suke jin alkunya in aka zo zai ce wai ba a son fitina sai a kyale su ba a son fitina manzo Allah fitina yake yi ya kawo ya ajiye komi ya ajiye shi idan mutum ya ɓoye ‘ya'yanka sa yi karatu su zo su bayyana bayan a lokacin an kai su ba hana rabuka eh an riga kai su ba hana rabuka rabin zati ba abin da za a yi ba abin da za a iya tsarewa kuma bala'o'in ya riga ya balle ka kira ba za a saurare ka ba Allah ya kiyaye wa min zalika tashabbuh bil kuffar mutane suna kamanni da kafirai takalidi da su da atba'un fi kulli razilatin duk wani abu ana tashabbuhi da shi an bude gidan silima mata sun fara rawa tsirara a saudiya ai an fara rawar tsirara irin wanda kuka sani dai to ana yi ariyatun kashifatun da fan suke rawa na ga masu gemu ya afi na gemun shi mutumin tsayi yana buga yana caca na wayewa na ga wanda suka wuce fararen gemu shi ma ya ninka shi ɗaya da rabi sun zo da 'yan mata yana cashe rawa ya'yan jikokinsu suna mar dariya wannan duk abin da aka yi ne an buɗe an yi wrestling sau biyu ko sau uku wanda aka buɗe shi a jidda ranar da aka buɗe na gani awa uku aka yi ana yi tun karfe sai karfe goma da wani abu tukuna ma aka tsaya abinda suka ce dokar da suka sa kar a yi musu mata kar su yi wrestling daga jirin wando to amma kuma ga gidan rawa shi kuma an yarda a yi daga jeron wanda a nan sai ka gan su kuma shahanan ne suka ba da fatawan wanda suka wanda suka yi initiating din abin shi wahabiyancin hawa uku ne da na farko da na biyu da na uku wanda na ukun ai samun mai ne a 1974 ne shine wannan wannan aka iba bala'o'in gaba ki da aka rashe rashe a duniya a 1974 ne kaga mun girme daular wayannan abubuwan abin mamaki abin bala'i Allah ya kiyaye abin mamaki abin bala'i kuma duk shine intisharat din ga abubuwan duk ta kalidin an koma ana ta kalidin yahudun kama kalan rasulu sallallahu alaihi wasallam fi raza'ilihim wa fi kulli shay'in min amal al-ifrinj haka manzo Allah ya ce bi ayati la yabtada al-kuffaru shay'an walau kana fi muntaha sahafati ko menene in dai kafirai za su yi ko min munin sa ko min tsoratarwar sa to su ma za su yi wa fi muntaha al-qubhi wa shina'a ko min munin sa ko min zargin da za ya kai za su aikata illa tahafatu ala sur'atin fi taqalidihim sai kaga kowa yana saurin yin taqalidi da su cikin haka wal musabaqati ila man yakunu al fa'iz fi tikani har ma suna rigegeniya waye zai zamo an yi musabaka cikin tsarin da suke ciki a yanzu wa itiyani bihi yadda za su yi da shi ɗabakan mafta da uhu yadda suka kawo suka ajiye musu waye ya iya ɗauka haka za a zo a kafa musu a ajiye musu duniya dama ta riga ta lalace kwanakin baya na gaya muku a nan garin akwai hotel ɗin da ake shigan shi tsirara a nan garin ya kan shekara biyar tsirara ake shigansa kuma duk macin da ba wanda ta baka isa macen ta wuce shekara goma sha takwas shiga ba zai yi ba kuma ka san nawa ne shiga naira ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar amma idan za ka shiga da kaya don ka duba wani sai ka ba da dubu goma ko dubu biyar amma za ka cire kayan ka shiga tsirara naira ɗari biyu ne ɗari uku ɗari biyar wannan hotel din ina sane da shi a tarihance over 20 something years daga daga kasan daga yahudu ne suna kiransa aljannan duniya paradise hotel duk matan kalan duniya suna nan a cikin hotel din a palestine a kusa da palestine kenan ce yahudawa ne suka fara yin wannan suka nashara shi ya zo lagos kamar shekara goma sha sha biyar ko haka to ga shi nan a garin nan yanzu shekara biyar duk abin da suka kawo sun yi taɗabikinsa da shi ya yi daidai da ra'ayinsu kuma duk manzo Allah ce da ya faɗa sai da manzo Allah ya faɗa kenan me ya kamace mu fatubu ila bari'ikum tuba kawai kai ta istighfari kana salati wa manzo Allah ka dinga shiga ana dribbling da kai kai baka san ma ya ake ba zaka yi nan zaka kalli haram sai Allah ya ce dawo ta nan ba za ka ga an yi ba ma baka san an yi ba saboda ka zamo nashi ya zamo naka saboda haka zai kiyaye ka zai kiyaye ka to duk abin da za a yi Allah ya kiyaye wayannan na kasan sun ce kar a yi sun ce kar a yi in ka zo za ka yi sigibari kai salatu manzo Allah kai la ilaha illallah sun ce bid'a ne ka zauna kawai dan iska irin su in ma za ka yi a rana ɗaya ka yi salati wa annabi so uku ko so biyar bayan sallah ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko ba shi kana ba wai ya isa ka yi ɗaya in aka zo sallar azhar ma shi ma ka yi balli ɗaya in aka zo sallar magariba ka yi balli ɗaya isha'i ka yi balli ɗaya bala'o'in da kake jawo wa kanka da mutane da yi da mutane da abubuwan da kake yi ya ya ya ya ruguza ka ga baki ɗaya baka sani ba amma kai kana ganin wai kai ne na Allah ila ma wa hatta ma kama kala ahadul shu'ara ila ma u'ani sabar wa dahru wa dahru gadirun wa hatta mata ashku wa mali ajiru wajen wa za ka kai kuka bayan zamanin duk wanda ka kai kukan shi ma yana cikin kukan kama Allah kama manzo Allah ta yaya za ka kama Allah kama manzo Allah ka kama wanda suka san Allah ka kama wanda suka san manzon Allah ya za a yi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ai ba barka ruje ba ai duk wanda ya ga mutumin kirki ya sani wanda ya ga dan iska ya sani wanda duk ko shekaran yan ai ka gane su waye musulmai su waye muna musulmai sababin sallah ko ba ko bai nuna ba wannan dimuwa har ina abun kunya abun kunya ina maimaitawa malami bai wuce iziya ba abun kunya malami bai wuce iziya ba amma a tarihin manzala sallallahu alaihi wasallama saboda tsinewa maulidi babu a kawaidi babu a hadari babu a shimawi babu a iziya babu a risala babu a kurnari ga shi wannan yana yana yana shimawi din yana iziya amma saboda ashe dama faɗa mar sunan littafin ake yi da ya sani da ya yi Allah ya kiyaye Allah ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk abubuwan da zai halakar da mutane na abubuwan suna nan masu halakar da mutane suna cikin al'umma kuma ana nan ana tafa da su a ciki wai tiyani ba ta da hatta marraku min addinin islam har mutane suna fita daga cikin addinin musulunci ma ba san sun fita ba saboda sun kama abin da yahudawa suke ciki sun haraju ala nahji sa'irin shara'i sannan suka fita a cikin manhaj na sauran shari'a a samawiyya والإتيان الصادقة da adiyan asadika da ayanin sadika abubuwan da suke a fili sun manaba zulmu ru'ati wal insaniya akan bar duk abin da yake ba wa mutum muru'a da kasantuwansa insaniya wanda ya tsaya a kansa sun fara kula akala bil kulliyati sai mutane suka zama sun dimauta sun ba su da hankali ma kusan haka ba hankali domin shi hankali yana tafiya da ilimi imani yana gaban hankali hankali yana bin imani hankali yana bin imani amma idan mutum ya rasa imani to hankali ma gaba kiɗe buga-buga yake yi ana nan ana ganin su zai ga ya tashi anan sai ka ga mutum kaman mai hankali in ka zo wajen sai ka tafi shi ashe kato ne kawai da wando amma ya bugu mahaukaci ne a cikin riga wai hausa suna cewa wai an ga wani ba ma guje ya yi naɗin rawani da babban riga a gindin bishiya aka zo aka zauna lokacin sallah ya kace ya tashi a yi sallah ya ce menene sallah kai ba musulmi ne in ka ga mutum da ya kawai in ka ga mutum a cikin tufa to bai shi kawai to in rigan ne alaman sallah to bai santa ba to yawanci waɗansu za ka gansu kana ganin su a cikin riga ya kai tsammanin lafiyayyu ne ko mahaukata ne mahaukata ne amma mutum duk duniya su tabbatar da abu kai kadai ka zo ka ce karya ne kuma ka fita kawai ka samu yan wiwi ka zo ka dinga ihu kana tsalle akan hanya ana cewa wai karya ne wai malam ya ce babu malam ya ce babu ma kuma aka yi ta ɗirka rawa a matsayin zakiran kofan gidan malam kuma duk sunan annabi ne nan hauka da dimuwa la yasmin wa la yughni min ju'in Allah ya kare Allah ya dauke mana wannan bala'i eh Allah kuma zai yi maganin abun an qaribin bijai rasulullahi eh an qaribin domin ba a cika yi wa Allah haka ba eh ba a cika yi wa Allah haka wallahi Allah ya bar abun ba eh mun sha dai su uku ya kai mana hari su uku mun sha ya yi mana a ƙaramar sallah ya sake mana a ƙaramar sallah ga ya sake mana a masallacin juma'a ba zubar da jinin ba amma biyu ya ci nasara a cultism ɗinsu biyu ya ci nasara amma wayan nan allah bai yadda ba saboda haka mu ƙara watsa hasbun allahu ya fito allah ya sake watsa shi eh shi ne kawai eh mu ƙara watsa hasbun allahu ya fito allah ya watsa shi eh yanda ya fita haka zai dawo sai dai ya zo ya kukan zuci ya yi niyan a zubar da jinin jinin bai zubu ba balle ya kira a kawo taimako an kashe masa wane an yi masa kaza an masa kaza a kawo taimako daga nesa da sama kowa sai ya kai in Allah da sai an gane kowa bizin layi walƙiya sai ya haska ko ma ya haska kuma mutane sai sun gane in Allah da sai mutane sun gane saboda haka duk wani abu na mutum komi da kake yi Allah yana kallon ka kuma inna rabbaka labil mirsad ubangiji zai bar mutum yayi iskancin sa yadda ya ga dama an ce dare da yawa na barawo ko rana daya to ranan ko za mu gani eh za mu gani domin Allah ba zai canza ba inna Allah la yukhliful miyad Allah ba ya canzawa eh za a kawo ranan kuma kowa zai gani insha Allah za a gani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake wasaru kal wuhush wal an'am wal majjanin mutane za su zama kaman dabbobi kaman dabbobin daji kaman dabbobin gida za su zama kaman mahaukata wallahi bal man yati muqallidul kuffar na rantsi da Allah abinda mutane za su zo su rataye da da kafirai su aiwata bi an fusihim abin da yake cikin kawuransu abin da suke so kansu la ya da majanunu ala waje al'ardi ko ma hukaci ba zai yi haka ba ko ma hukaci ba zai yi haka ba akwai abubuwan da zaka ga mutanen sun yi wallahi ma hukaci ba zai yi ba yanzu misali shekara uku da ya rantse da Allah cewa ya ga ana maulidi a Gombe a masallaci ba masallacin juma'a yake cewa maulidin gombe 'yan mata da suke zuwa suke kwantawa a kan hanya tsirara ake kwanciya da su wai saboda annabi da Allah mahaukacin zai haka to ko a garinsu da ya fito an yi haka amma masallacin juma'a kuma ka saɗin biyar hannunmu muna ajiye shi ne saboda evidence kuma ya ta maimaitawa ka san ya shirya karyan har rawanin safati yake da mai ko dama masu wankin da suke ma overhead ban sani ba kuma sauran suna cewa Allah ya baka lafiya sai ka kai sai ka yi abu mutum ba shi da tunani ba shi da tunani walau lahazatan mahaukaci ma zai ce a uzu billahi amma kai ka zo kana faɗa ana ganin ka wai babu kaman ka kai ne na ƙasa a matsayin na ƙasa Allah ya kiyaye Musa halaka Allahul jununa wa ila an yahshura Allahu muqallatul kuffari ma'un fin nar tunda Allah yayi ƙasa zaka samu wanda suka tafi akan irin wannan matafiyar na ta'alliki da Yahudawa a cikin aikin da suka sa su su yi musu domin izalanci yahudanci ne izalanci yahudanci ne wahabiyanci yahudanci ne wallahi billahi azim lokaci ya yi nisa amma kaɗan daga ciki abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik lana fi yamina wa barik lana fi yamanina Allah kai albarka wa Sham kai albarka wa Yaman sai suka ce wa fi najadina ya rasulullah fa arsal an manzo Allah ya kauda kai ce Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana Allahumma barik lana fi shamina wa barik lana fi yamanina Allah kai albarka wa Yaman Allah kai albarka wa Sham manzo Allah fa arada salisa salisatan fa qala Allahumma barik lana fi shamina wa barik lana fi yamanina Allah kai albarka wa Sham kai albarka wa Yaman suka ce wa fi najna yace fiha az-zilazil wal fitan wa fiha qarnu shaytan ku ɗauki wannan fiha azzalazila wal fitan wa fiha qarnu shaytan to azzalazila wal fitan din nan abu uku ne musailamatul kazzabi da yace shi annabi ne anan aka haife shi zulhu wa isir wanda yake annabi bai yi adalci cikin rabon shi ba anan aka haife shi muhammadu bin abdul wahhab ubansu anan aka haife shi da na yi wannan maganar na faɗi haka sai wani yake cewa na yi fasaran hadisi da fahimta ta ban yi fasaran hadisi da maganar shurrahu ba sai ta Allahu akbar ma'asirul qaumi yanzu a ce in yi magana akan na ƙasa ai zan yi zan faɗi fitinanne ne kuma in kawo dalilai na da duk lokacin da ya kulla fitina da yadda aka yi aka kakkashe mutane da date din zan rubuta saboda na yi zamani da shi zan yi zan faɗi abin da ya faru a kan shehinsa wanda ya koma ga Allah da yadda aka yi shi da ɗaki aka kulle shi ya mutu zan faɗi duk yadda aka yi saboda na yi zamani da shi amma wanda ya zo daga baya ba zai iya faɗa bai sani ba sannan kuma zan faɗi shugabansa malaminsa lidiya wanda suke yawo da ita a cikin mota ba kanwar uwarsa ba ce na yi zamani da shi in na faɗa duk wanda yake dan shekara talatin da biyar zuwa arba'in bai san abin da nake magana ba bai sani ba sai dai ya ji labari to amma na sani zan faɗi irin siffanta gajeruwa ce ba ta da tsayi tana da jiki da duk zan faɗa kuma in faɗi lokacin da ake ɗaukanta a mota lokacin da ake ɗaukanta zan faɗa kaga ashe zan iya ba da labari akan abin da ya shafi izala daga shekara arba'in zuwa yanzu sannan idan na zo don yi magana yin ta maso abinda kake zato malaman muhammadu bin abdulwahab guda biyu akwai muhammadu hayatun dini sandi alhanafi akwai muhammad ibrahim ashafi'i wanda suke madina sun ce wa muhammadu bin abdulwahab wannan in ya rayu zai zama fitina wa addini sai na ce to biyu dinnan malamai sun fi sanin waye almajirinsu sai na ce ɗan uwansa Sulaiman bin Muhammad Abdulwahab ubansu ɗaya ya rubuta littafi as-sawa'iqul ilahiyya fi raddi ala Muhammad bin Abdulwahab wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk abin da ka san boko haram take aikatawa billahi allazi la ilaha illa huwa muhammad bin abdul wahhab irin wannan yayi yayi a kuyenata yayi a karbala yayi a qaifa yayi a makka yayi a madina yayi duk wa'annan abun a shiga a kwashi matan mutane a je a yi ta fasikanci da su a kashe na kashewa wallahi tallahi muhammad bin abdul wahhab yayi kuma dukka da date da shugaban da aka sa ya zama gwamnan na sani ina da shi ba jahili nake ba kuma babu wani littafin da ɗan ɗariƙa ya rubuta dukkan wahabiyawa da suka rubuta dan Allah magana manzo Allah gaskiya ne fiha alzalazil wal fitan wa fiha qarnun shaytan ne ƙarya ne ko gaskiya ne shi yasa ake ga mana wai cewa wai muna da yan hakika dan hakika shi kadai yake halakar da kansa yanzu dan hakika ya shigo nan aka ce akwai dan hakika cikin nan waye zai gudu to a ce akwai boko haram a nan mu gani saboda muta'adda wannan muta'addi ne zai kashe mutane wannan kuma iyakansa ya fita daga cikin musulunci kafirai nawa muke zaune da su waye cutar da kai saboda haka in an ce dan hakika almajin shehu ibrahim ne dan hakika almajin shehu ibrahim ne amma ya cutar da kansa ne shi kadai iyaka ya yi shaye-shayensa ya yi zina in ya ga kuɗin wanda ya raina ya kwaci in ya gaze da kuma ba ya taɓawa ko ba haka bane to mun ji to a faɗa mana madan faɗin bala'insa shi kada ya cutar da kansa boko haram ba ka je masallaci ka jefa bom ka ga kabarin mutane da baka yarda da su baka ce a rusa sannan ka je garin mutane ka kwace ka kama matansu a matsayin bayi ka je ka yi ta fasikanci da su ka kwace dukiyarsu kuma su mushrikai ne amma dukiyar halal ne ko mu da wayannan din ya ake in dai kana bada kuɗin ka a wajen dan izala kai ba mushriki bane in kai mushriki ne a bakin kana bada kuɗin ba sa faɗa maka mushriki za su karɓi kuɗin shi wannan ba mushriki bane ko ba haka bane saboda haka bala'i ne izala 1 2 gabaki daya muna faɗa eh bala'i eh bala'i ne wanda wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur amma in kuma mutum ya ji haushi ina sauraron raddi ai isan muke bukata ai wani magoyan bari abinda muke bukatan a faɗa su ji tashin hankalin abinda zamu faɗa wallahi sai mun yi wa mutum tsirara a kasuwa da littafin su kuma wallahi da littafin su gashi nan ga yadda kuke ga yadda kuke yi da ga mutane mafiya yawa ba za mu ce dukan su ba domin akwai wanda suke bin su akan Allah suke nufi dan ba su sani ba eh wasu Allah suke nufi suke bin su ban sani ba amma shedancin ya fi yawa Allah ya kiyaye mu an tsaya anan dan naga lokaci yayi wa akhiru da'wa ya alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار لازم يا همة الشيء درنا دار المحضري والتعرف بنظرة تاتلنا بالزبري اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين